أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين والصحابة الأكرمين والتابعين تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله yawa barka mu da haduwa a wannan yammaci mai albarka yammacin ranar asabar biyar ga watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijirar annabi alaihi salatu wassalam wasu ne da sha bakwai ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya muna cikin littafin riyadu salihina za mu ɗora daga kan babul istikhara wal mushawara wato babin da zai mana magana akan muhimmancin yin istikhara da kuma neman shawara istikhara shine neman zaɓin Allah addu'ar neman zaɓin Allah a cikin wani al'amari kafin ka fara shi qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa shawirhum fil amri Allah madaukakin sarki ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi shawara ya rika neman shawara a gun sahabbansa akan al'amuransa wa annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa shi yafi kowa hankali yafi kowa ilimi yafi kowa hangen nesa to amma ga shi Allah madaukakin sarki ya umarce shi da ya rika yin shawara da sahabbansa sallallahu alaihi wasallam kuma hakika tarihi ya ruwaito mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin shawara da sahabbansa ta akan abin da ya shafi yaƙi da yanayin zaman gari wani lokacin kuma har akan abin da ya shafi iyalan gidansa yakan yi shawara da sahabbansa radiyallahu alaihi wa qala ta'ala wa amruhum wa amruhum shura bainahum Allah madaukakin sarki yana magana ne akan sufofin muminai yace ai su masu yin shawara ne a cikin al'amuransu a tsakaninsu muminai kenan don haka a mai littafin ta'alimi yace su mutane wato kala uku ne yace akwai mutum akwai rabin mutum akwai kuma wanda ba komai ba cikakken mutum shine mutumin da yana da hankali yana da ilimi amma yana yin shawara kuma an ba shi shawara yana ɗauka yi aiki da ita yace rabin mutum shine mutumin da yana da hankali yana da ilimi amma baya neman shawara ko kuma mutumin da yakan bai da ilimi ko kuma bai da cikakken hankali nasa na kansa to amma idan an ba shi shawara nan ma ba ya ɗauka aiki da ita wanda kuma ba komai ba shine wanda ba ilimin ba hankalin cikakke kuma baya neman shawara sai a hadisai kuma hadisin farko a cikin wannan babin shine na 718 a cikin littafin an jabirin radiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikhara fi al-umur fi al-umur kullaha ka surati min al-quran yaqulu idha hamma ahadukum bil amri falyarka rak'atayn min ghayri al-fariida ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الخم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به قال ويسمى هاجته رواه البخاري وانا حديث عن كرأي سحن سيرنا جابر بن عبد الله الأنصاري الله يديه شيئتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كسورة من القرآن yace lalle manzo Allah kira da mutum Allah subhanahu gare shi ya kasance yana koya mana istikhara wato neman zaɓin Allah fil umur kulliha cikin dukkan lamura kan suratu min alquran yana koya mana addu'ar istikhara kamar yadda yake koya mana sura daga cikin surorin alquran ya qulu annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan hamma ahadukum bil amri idan ɗayan ku ya himmantu zai yi wani al'amari neman aure ne fara wata sana'a ce a gini zai yi tafiya zai yi zuwa wani waje to mutum yake farar raka'a raka'atai ne to mutum sai ya salla raka'a biyu min gairin farida wacce ba ta farilla ba wato nafila kuma liya kul sannan mutum idan da sallar nafila sai ya ce Allahumma inni astakhiruka bi ilminka ga yadda addu'a take ya Allah ni ina neman zaɓinka a cikin iliminka wa astaqdiruka bi qudratika ina neman kaddarawarka a cikin ikonka wa as'aluka min fadlika al'azim ina roƙonka daga falalan nan taka mai girma fa innaka taqdiru wala aqdiru domin kai Allah kai kai da iko ni ba ni da iko wa ta'lamu wala a'lamu Allah kai ne masani ni ban san komai ba wa anta allamul ghuyub hakika kai ne masanin abin da ke boye Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amr khairun li fi dini wa ma'ashi ya Allah idan ka kasance ka san cewa wannan al'amarin nan da nake so in yi alkhairi ne gare ni cikin addini na da rayuwata wa aqibata amri da kuma ƙarshen lamarina au qala ko kuma cewa yi ajil amri wa ajili a cikin magaggaucin lamarina da majinkirtin sa faqadruhu li ya Allah ka kaddara min wannan abin ya faru wa yassirhu wa yassirhu li kuma ka sauƙaƙa shi gare ni kuma barik li fi sannan kuma ka sanya min albarka a cikin shi wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra sharrun li fi dini ya Allah idan ka kasance ka san cewa wannan al'amarin sharri ne gare ni a cikin addini na wa ma'ashi da rayuwata wa aqibata amri da karshen lamari na au qala ko cewa yi ajili amri wa ajili wato a cikin magaggaucin lamari na duniya kenan wa ajili da kuma majikkicin lamari na wato lahira kenan fasrifu wa ni to ya Allah ka juya wannan lamarin in dai har sharri ne gare ni wasrifni an wa Allah ka juya lamarin nan daga gare ni wa qadir li alkhaira ya Allah ka qaddara min alkhairi haisu kana a duk inda alkhairin yake suma abdini bi sannan kuma ka yarda da ni alkhairu wato ka sanya ni in yarda da wannan alkhairu qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce wai sama hadatu anan sai mutum ya faɗi bukatarsa rawahu al-bukhari imam al-bukhari ne ya rawaito wannan hadisi a cikin wannan hadisi akwai faɗar muhimmancin yin ita istikhara din a cikin dukkan wani lamari da mutum zai yi ba wai sai mutum ya riga ya fara ba a tun kafin ka fara haka nan ya zo a cikin sashen labarurruka malamai suna cewa ma na jima manista kara a ma na jima manista kara Allah duk wanda ya nemi zaɓin Allah a cikin lamarin sa wato ya yi istikara kafin ya fara to ba zai yi nadama ba wa shawirin makhlukin sannan za ka yi shawara da shawara da masu hankali ya hakanan ya zo a cikin zance na hikima cewa su mutane kala uku ne akwai rajulun wato mutum cikakke wani su rajulun akwai wanda rabin mutum ne gashi nan kamar cikakken mutum amma ba cikakke bane rabi ne akwai kuma wala rajula akwai wanda kuma shi ba ma mutum bane to wanda yake mutum cikakke shine man kana lahu ra'ayun shine mutum da ya kasance yana da hankali wa yastashiru kuma yana neman shawara wani su rajuli mutumin kuma da yake rabin mutum ne man kana lahu ra'ayin wala yastasir shine mutumin da ya kasance yana da hankali amma baya neman shawara aw laysa lahu ra'ayin wa yastasir ko kuma mutumin da shi bai da hankali amma kuma yana neman shawara kuma yana aiki da ita mutumin kuma da ba komai ba shine wanda bai da hankali kuma baya neman shawara saboda haka ita istikhara dai cikakkiya ba wai wani wani abu mutum zai gani a mafarki ba ba kuma wani abu ne da za a yi wa mutum kabar na duba ko da fa'ida ba a'a addu'a ce wacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar kuma ga tunan yadda take kuma yana da kyau yan uwa musulmai mutum ya yi kokari irin wannan addu'ar mutum ya zama ya rubuta ta ko da a fallan takarda ne mutum ya rika yin ta dan ya haddace duk lokacin da za ka yi wani muhimmin al'amari to shikenan sai ka yi kokari kai sallah sallar nafila raka'a biyu sannan kai ka yi ta insha Allah in dai ka yi ta to ubangiji ba zai bari ka fada cikin al'amarin da za ka yi nadama ba in kasuwanci za ka yi to in babu alkhairi to ubangiji zai sa ka ji baka son abu in neman aure ne ma idan babu alkhairi ciki ubangiji zai sa ka ji baka son al'amarin sai ka fasa idan kuma akwai alkhairi cikin lamarin to ubangiji zai juya shi ya zama yadda zai zama maka alkhairi gare ka ko da kuwa ba shi ne a lokacin nan zuciyar ka ta fito ba sai dai ka nemi zaɓin Allah babu istihbab az-zihab ila al-eid wa iyadat al-marid wal hajj والغزو والجنازة ونهوها من طريق والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضيع العبادة wannan babin zai mana magana akan muhimmancin idan mutum zai tafi idi ko gaisuwar mara lafiya ko aikin hajji ko yaƙi ko janaza ko wani abu dai na alkhairi ga mutum ya rika in ya tafi a wata wata hanyar to a dawowa ya biyo ta wata hanyar daban ba dan kuma ba saboda yawaita wuraren ibada saboda duk gunda ka taka yayin da zaka tafi masallacin idi ko zaka tafi gaida mara lafiya to wannan gun zai maka shaida a ranar alkiyama idan ya zanto hanyar da ka bi a tafiya ba ita ka biyo ba a dawowa to kaga zaka samu gurare da yawa kenan wanda za su yi maka shaida a ranar alkiyama عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق رواه البخاري وانا حديث آخر أشد سيدنا جابر عن عبد الله الأنصاري كان النبي صلى الله عليه وسلم ما زال الإرادة من شاء الله ثبت أغريش يكسم شيء إذا كان يوم عيد إذا رانر عيد يكسم شيء خالف الطريق وأنا سابع حنيا ينا سابع حنيا wadda shine zahaba fi tariqil warda fi tariqil akhar annabi sallallahu alaihi wasallam a tafiya yana bin wata hanya a dawowa kuma sai ya bi wata hanya daban wacce ba wannan ba kuma malamai suka ce an so idan mutum zai tafi ya bi hanyar da tafi kusa saboda kada mutum ya zanto ya ya rasa sallah kada mutum ya bi doguwar hanya idan akwai hanyoyi guda biyu wato akwai dogo akwai gajeriya da sai mutum ya bi gajeriyar a tafiya a dawowa kuma sai ya biyo doguwar haka nan ko da zuwa masallacin juma'a ne wanda ya tafi a kafa ladansa ya fi na wanda ya je akan abin hawa wa an ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kana yakhruju min tariqi shajarati wa yadkhulu min tariqi al-mu'arrasa وإذا دخل مكة دخل من الثانية القرية ويخرج من الثانية السفلى متفق عليه وانا حديث أكر أوش تحيي سيرنا عبد الله بن عمر الله يزيد السوء yace lallai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya khalji min dariqi shajara idan zai fita zuwa yaki yakan bi ta wata hanya da ake kiranta hanyar bishiyoyi yace dariqi shajara wa yadkhulu min dariqil mu'arras sannan idan zai dawo kuma yakan dawo ta wata hanya daban ana kiranta ɗariƙul mu'arrar wa za da kala makka idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai shiga garin makka da kalamin min as-saniyatil ulya yakan shiga ta hanyar nan ta sama wato hanya ce haka da ake biyowa ta saman wasu duwatsu sana annabi sallallahu alaihi wasallam yake shiga garin makka wa ya kirji min as-saniyatil sufra idan kuma zai fita daga makka yakan fita ta hanya mafita wacce take ta ƙasa wacce take wato mazangara ce haka haka yake sallallahu alaihi wasallam babu istihbab taqdim al-yamin fi kulli ma huwa min bab at-taqrim wannan babin zai mana magana akan muhimmancin fara gabatar da hannun dama ko tsagin dama a cikin duk wani abu wanda a cikin shi akwai girmamawa mutum zai yi to ya fara yi da bangaren dama kal wudu'i kamar alola mutum zai faɗin zai alola mutum ya fara yi wanke gaɓoɓin dama wal gusuli da kuma wanka a wanka ma an fi so mutum ya fara ya rika farawa da gaɓar dama wa tayammum da kuma tayammama ita ma tayammama an fi so mutum zai tayammama ya rika farawa da gaɓoɓin dama wal bisu sau haka nan wajen sanya tufafi shi ma an fi so mutum ya fara sanya hannunsa na dama in riga ce in wando ne mutum ya fara sa kafar dama wannan ari haka nan wajen sanya takalma mutum ya fara sa kafar dama in zai sa takalmi in yi zo kaɓewa kuma sai ya fara kaɓe kafar hagu walkufi haka nan wajen sanya hufi mutum ya fara sanya wato kafar hagu a wajen cirewa kuma sai mutum ya fara cire mutum ya fara sanya kafar dama wajen cirewa kuma sai mutum ya fara cire kafar hagu wasarawili da wando shi ma mutum zai sa wando ya fara sanya kafar dama wa dukhulul masjid haka nan wajen shiga masallaci amma mutum zai shiga masallaci ya fara shiga da kafar dama wasiwaki haka nan wajen aswaki mutum zai goge bakinsa ya fara goge hakoransa na dama wal iktihal haka nan wajen sanya tozari mutum ya fara sanya sanya tozari a idansa na dama wata kalimin azafir haka nan wajen yanki a wato kumba mutum ya fara yanke faratansa na hannun hagu ko na kafar hagu wa ƙasi sharibi haka nan wajen rage gashin baki mutum ya fara da gefen dama wani tufil ibudi haka nan wajen cizge gashin hamata mutum ya fara da hamatar dama kafin ta hagu wa halƙin ra'asi haka nan wajen askin kayi mutum zai aske kanta ya fara da tsagin dama kafin hagu wasu salami min salata haka nan wajen yin sallamar fita daga sallah mutum ya fara da yin sallama a bangaren dama kafin hagu wal akli wal shirbi haka nan wajen ci da sha mutum ya fara sanya hannunsa na dama wajen cin abu ko wajen sha wal musafa ta haka nan wajen gaisawa da mutane mutum ya fara miƙa ya rika miƙa hannun dama da hannun dama ake gaisawa wasu lamil hajar al'aswad haka nan wajen sumbantar bakin dutsen nan na jikin ɗakin ka'aba mutum ya sumbanci gefen dutsen na dama wal khuruj min al khala'i haka nan wajen fita daga bandaki mutum ya fito da kafar dama in zai shiga ne ake so in wajen shiga ne ake so mutum ya shiga da kafar hagu amma wajen fita mutum ya fita da kafar dama wal aqdi wal aqa'i haka nan wajen bayarwa da kuma karba mutum ya rika yi duka da hannun dama wa gairi zalika da sauran da wannan wannan mimma huwa fi ma'anahu da abin da ke cikin ma'anar wannan wayan sahabu ta kadimul yasari fi diddi zalika an so mutum ya bude gabatar da wato hannun hagu ko kabar hagu a cikin abin da yake kishiyar wannan kal kal imtikhab kamar wato face hanci kuma ne face hancin ta ya fara da hancin hagu sannan hancin wato ya fara da kofar hancin sa na hagu kafin da dama mutum zai face matuna war busaki haka nan kaki mutum ya yi kaki in zai tofar da kaki ya tofar da shi a gefensa na hagu an ya sa da wata a gefen hagu wadda kowai khala'i haka nan wajen shiga ban ɗaki mutum ya shiga da kafarsa ta hagu wal khuruji min al masjid haka nan fita daga masallaci an fi son mutum ya fita da kafar hagu wa khar'il kofi haka nan wa na'ari haka nan wajen cire takalmi sandal ko sauciki wa sarawili da cire wando wa saubi da tufafi mutum ya rika farawa da bangaren hagu kafin dama walistin ja'i hakanan wajen wato wajen wanke wajen kama ruwa mutum ya amfani da hannunsa na hagu wa fi'ilil mustaqbirat hakanan dukkanin abin da ya shafi bangaren kazanta mutum ya fara da bangaren hagu wa ashbahi zalika da makamantan wannan aljami'i li hadha wato abin da yake ya tattaro dukkanin wannan annahu yustahabu taqdim al-yumna an so gabatar da dama fi kulli ma huwa fi bab at-taqyib a cikin dukkanin abin da yake a cikin sa akwai dadadawa da rai ko dadadawa ga jiki wata krimi da kuma girmamawa wanda qadim al-yusra da kuma an fi so mutum ya gabatar da hannun hagu ko kabar hagu da kullum ma huwa min babil ihanati a cikin dukan abin da yake a cikin shi akwai wani abu wanda ba na girma ba wal istiqzar da kuma abin da yake a cikin shi akwai kamar kazanta qala Allah ta'ala ubangiji madaukakin sarki yace fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya ubangiji yana bada labari game da tashin alkiyama yace amma wanda wanda aka wanda aka bashi littafinsa da hannun dama a faifulu ha'un sai ce ya ku jama'a ku taho ikira o kitabiya ku karanta littafi na wa ta'ala ana mai ɗauki sarki ya ce ta ashabul maimana ce ma ashabul maimana a ubangiji yana magana ne akan yan ajanna ya ce to farko dai sai mutanen ashabul maimana mutanen bangaren dama ma ashabul maimana sai kuma me ya sanar da kai kuma su wane ne yan bangaren dama wa ashabul mas'ama sannan sai kuma yan bangaren hagu ma ashabul mas'ama zuwa menene yan bangaren hagu kamar wannan ne kamar yanayin usulubi ne na alqur'ani abu usman ya ce shi mumini ana ba shi littafin sa ne da hannun hagu a cikin wato a sutura ta Allah madaukakin sarki zai karanta ainihin sai atuna sa wato miyagun ayyukansa duk lokacin da mumini ya karanta wani abu na zunubi sai launinsa ya canza a gaban ubangijinsa har sai mutum ya zo ɓangaren ayyukansa na lada sai mutum ya karanta sai wato launinsa yana dawa gare shi yana farin ciki yana duba sai mutum yana duba sai yana duba ɓangaren a ayyukansa na zunubi sai ga ashe an juyar da su an mai da su lada shine a nan ne sai wato mumini sai ya rika cewa ha'o muqra'u kitabiya ku tawo ku zo ku karanta littafi na haka nan wa amma man wuce kitabahu bi shimal ubangiji yace amma waɗanda kuma aka ba su littafin da hannun hagu sun sautin haƙa aya ta 25 ibn sa'ib yace wato za a karkata hannun dan wuta ne hannunsa na hagu sannan a tusa shi ta kirjinsa a fasa kirjin a bullo da hannunta bayan sannan a ba shi littafi abdullahi ɗan abbas ya ce ashabul maimuna su ne waɗanda suka kasance a ɓangaren daman annabi adam a lokacin da aka fitar masa da zuri'a su daga cikin tsaronsa ashabul mash'ama kuma su ne ƴan wuta wato su ne waɗanda suka kasance a ɓangaren hannun hagu na annabi adam alaihi salam kai عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله في ظهوره وترجله وتنقله متفق عليه وانا حديث عن كالعجل قبور مؤمنين أنا عائشة الله يدد إجدتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن تشي من الله صلى الله عليه وسلم يقصن شيء دام إتاوى كتن آية الدشي في شأنه كله أجكن دكا شأن إنسان دام إتاوى ta fi ƙayatar da shi fi tsuhurihi wato wajen alwalarsa wata rajunihi da wajen wato a sanya kwarjallansa kenan wata na ƙulihi da wajen sanya takalminsa sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisa akwai wato muhimmancin farawa da dama cikin dukkanin abin da yake a cikin shi akwai girmamawa sannan kuma da muhimmancin farawa da aiwatar da hagu cikin abin da yake na ƙazanta kuma kamar asuwaki an fi so mutum ya riƙe shi da hannunsa na dama wa an haƙarat kanat yadda rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-yumna li duhurihi wa ta'amihi wa kanat yadihi al-yusra li khala'ihi wa ma kana min azan hadithun sahih rawahu abu dawud wa ghayru bi sanadin sahih an karɓa daga gareta radiyallahu anha na aisha Allah ya rida ita tace kanat yadda rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-yumna yace han tace hannun daman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance li duhurihi saboda alolarsa wa ta'amihi da cin abincinsa wa kanat yadahu yusra hannunsa ɗayan wato annabi sallallahu alaihi wasallam ba za mu ce yana da hannun hagu ba sai dai mu ce ɗayan hannun nasa eh saboda ladabi gare shi sallallahu alaihi wasallam ɗayan hannun nasa wanda ba damar ba ya kasance yana aiwatar da ita li khala'ihi wajen kama ruwa wama kana min azam duk abin da ya kasance haka wanda a sauran yan adam za a ce kamar abin da ya kasance na kazanta amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam babu kazanta tare da shi sallallahu alaihi wasallam komai na ta mai tsarki hadisun sahihu wannan hadisi ne ingantacce imam abu dawud ya rawaito shi da isnadi ingantacce da shi da wannan sa وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في قتل ابنته زينب رضي الله عنها ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها متفق عليه وانا ريس an karɓo shi daga umu abiya wata sahabiya ce wacce take malama a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam tana daga cikin matayen sahabbai da suke malamai masu ilimi tace annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahunna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu domin su suka wanki yar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba su fara su Zainab a fi gasli ibnati Zainab yayin da muke wanke yarsa Zainab Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo sai ya ce mana ibda ana biyan bi mayaminha idan ku zo wanke ta yi mata wanka da ku fara da tsagin kan na dama wa mawadi'u wudu'inha da kuma guraban alola wato gabobanta na alola ku fara da nan mutafaqun alaihi hadisi ne da aka hada kan ingancinsa wannan hadisin yana nuna mana wato muhimmancin idan an zo wanke gawa a rika farawa da tsagin jikin gawar na dama kamar yadda dai in mutum rayayye ne shi ma an faso ya fara da raginsa na dama din wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idan anna qala idan ta'ala ahadukum falyabda bil yumna wa idha naza'a falyabda bil shimal litakun al yumna awwaluhuma tun'alu wa akhiruhuma tunzaru muttafaqun alayhi wani hadisi an karɓar daga sayar na abu huraira Allah ya da shi ya ce annan rasulallah sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce idan ta ala ahadukum idan ɗayan ku zai sanya takalmi fal yabda bil yumna to ya fara da kafarsa ta hagu ta dama zai sanya takalmi wa idza naza'a idan kuma zai cire takalmi fal yabda bil shimal to ya fara da kafar hagu litakuna al-yumna awwaluhuma tun'alu domin ta kasance kafarsa ta dama ita ce farkon wata za a sa wa akhiruhuma tunzau kuma ita ce karshen cirewa mutafakun alai hadisi ne da aka haɗa kan ingancin sa a cikin wannan hadisi akwai wato fadar muhimmancin farawa da dama cikin sanya takalmi da kuma farawa da hagu wajen cire takalmi kuma akan wannan za a iya kiyasin sanya tufafi da sanya wando da sauransu wa ana hafsata radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yaj'alu yaminahu li ta'amihi wa sharabihi wa thiyabihi wa yaj'alu yasarahu lima siwa zalik rawahu abu dawud wa ghayruhu wannan hadisi an karɓo shi daga uwar mu'minai na na hafsatu yadda na umar radiyallahu anha na na hafsatu tana daga cikin jerin matayen annabi sallallahu alaihi wasallam hasali ma yadda ta hudu ko ta biyar a cikin matayen sa wanda ya aura domin kuwa bayan na na Khadija ta rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure na na na na Aisha kun ce kafin Aisha in ya aure na na Saudatu bintu Zam'a sannan sai ya aure na na Aisha bayan na na Aisha sannan sai ya aure ita Hafsatu bayan Hafsatu ya aure Ummu Salama bayan ita sai a wuri sai da zainab bintu jahashin sannan kuma daga nan sai a wuri sauran matayen sa sallallahu alaihi wasallam na na hamsatu yarta na umar mun yi kissar a aurenta lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta mun yi kissar ina da akaratun mu na shekaran jiya mun faɗi yadda sayar na umar ya zo ya kai aurenta ga sayar na abubakar sannan sayar na abubakar ya ce mata a ba aure zai yi ba sannan ya je ya gaya wa sai na usman shi ma ya ce ai ba aure zai yi ba karshe ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta to tana daga cikin matayen annabi sallallahu alaihi wasallam masu ilimi hasali ma a lokacin na cikin garin madina wato a cikin mazaje ma waɗanda suka iya rubutu da karatu ba su da yawa to amma a cikin mataye ɗaiɗaya waɗanda suka iya rubutu da karatu akwai tana na hafsa kuma sannan mahaddaciyar alƙur'ani ce kuma wani abu ya taɓa faruwa a gidan da suke da har annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake ta da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake ta sai na Umar sai hankalinsa ya tashi yana cewa ya kai tona a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya saki ata yace ai na shiga uku sai na Umar ya rasa inda zai sa kansa nan take wato ubangiji dan ya wata kira hakan ya faru ne ma saboda ubangiji ya fito da darajarta da kuma darajar mahaifinta Umar dan Khattab kawai shi kenan sai ga umar sai ga malaika jibrilu ya sauko ya zo ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ubangijinka yana gaishe ka kuma ya umarce ka cewa lallai ka mayar da hafsatu domin hakika matar ka ce ita a duniya kuma matar ka ce a lahira matar ka ce a gidan aljanna kuma ita fa inna ha sawwamatul qawwama domin ita mai yawan azumi ce kuma mai yawan tsayawar dare ce to kaga sai gashi darajar ta kuma ta bayyana saboda haka dama wani lokacin a rayuwar mu'mini wata darajar ta ka ba ta bayyana har sai musiba ta same ka dona na hafsatu daga gare ta aka ruwaito wannan hadisi kuma yanzu haka wato gidanta ko sai ɗakinta ɗakinta dama yana jere ne da na na aisha radiyallahu anha don haka a daidai inda ake bi in za a zo a tsaya a gaida annabi sallallahu alaihi wasallam a daidai makwancin annabi sallallahu alaihi wasallam to daidai nan shine saitin ɗakin na na hafsatu radiyallahu anha kuma lokacin da aka rubuta alkur'ani na farko a duniya wanda aka rubuta to sai aka ba da ajiyarsa a ɗakin ita na na hafsatu kuma ta kasance wani lokacin da kasa sayar na umar idan wata matsalar ta shige masa duhu yakan shigo ya zo ya tambaye ta ya nemi fatawa a wajenka saboda tana da ilimi sosai wani abin idan mai nauyi ne takan kasa yin magana tun da mahaifinta ne idan abin idan tambayar mai nauyi ce takan kasa yin magana sai ya ce ki gaya min ya mata tsawa ya ce ki gaya min don in je in warware al'amarin jagorancin musulmi musulman sai sai ta gaya masa to an ruwaita wannan hadisin daga gare ta ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah ya da musu Allah sabata gare shi kana yaj'al yaminahu li ta'ami ya kasance yana sanya hannunsa na dama saboda cin abincinsa wa sharabi da shansa wa siyabi da sanya tufafinsa wa yaj'al yasarahu lima siwa zalika yana sanya kuma ɗaya hannun nasa a cikin abin da ba wannan ba rawahu abu dawuda wa ghayruhu abu dawud ne da wannan sa suka rawaito wannan hadisi وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لبستم وإذا توضعتم فابدأوا بأيامنكم حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح وانا حديث إمام أبو داود والترمذي سكروتش لإسناد عند التنشي سيدنا أبو هريرة الله يدلشي يقول للي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للي رضا الله صلى الله عليه وسلم يأتي idan labistum idan za ku sanya tufafi ko takalmi wai za ta waddatu haka nan idan za ku yi alola fabda'u bi ayaminikum to ku rika farawa da tsagin ku na dama kaga duka wannan yana karfafa mana muhimmancin aiwatar da dama a cikin alola a cikin sanya takalmi a cikin sanya tufafi ka rika fara gabatar da dama haka duk abin da za ka yi inda na alkhairi ne ka rika farawa da hannun dama وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منا فأتى الجمرة فرماها ثم أتى من منزله بمنا ونهر ثم قال للهلاك خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يؤتيه الناس متفق عليه وفي رواية لما رمى الجمرة ونهر مسكه وحلق ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه فحلقه ثم دعا أبا طلحة الأنصارية رضي الله عنه فأعطاه إياه ثم ناوله شق الأيسر فقال إهلك فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس وانا حديث أنكر أشتغل سيدنا أنس الله يديد شيئتي anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ata minan yace lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mina wato mina wajen da wajen da masu aikin haji suke zuwa a lokacin aikin haji don yin jifan shedan da yanka duka wannan amina ake da kuma azumi fatal jamra sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya je jamra wato inda ake cewa wajen jifan shedan jifan shedan farama sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nasa jifa sun ma'ata manzilahu bi mina sannan sai ya je masaukinsa a nan mina din wani hara ya yanka abin yankansa sun maƙala lil halal sannan sai ya gaya wa wanzami kus ya ce riki wa ashara ila janibil aimani sai ishara zuwa ga tsaginsa na dama sun mal'aisar sannan sai tsagin habu sun maja ala yuɗihin na sannan sai ya kasance yana ba wa mutane gashin kan na sallallahu alaihi wasallam متفق عليه حديث إذا كان كان بخاري ومسلم سنرويته وفي رواية أشكي مثلا رواية كما لما رمى الجمرة عند النبي صلى الله عليه وسلم يجي في الجمرة ونهر نسكه سنة يا يسوكي أبن ينكنش وحلقه يأسكي ناول الحلاقة شقه الأيمنة سيباوا وتوانزام gefen sa ko tsagin tsagin kansa na dama fa halaka sai wanzamin ya aske gefen daman ثم دعا أبا طلحة سنن سي النبي صلى الله عليه وسلم كرا أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه الله يدرش فأعطاه إياه سي النبي صلى الله عليه وسلم يباشي wannan gashin gashin kan nasa da aka yanki shi Abu Talha shine wato mijin mijin mahaifiyar shi Anas bin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi wannan gashin ba a iyawu ya bashi wannan gashin ثم ناوله الشق العيسر فنزي با وانزامن تاجن سا نهبو فقال اهلك يجي وانزامن اسكي من نم فهلقه سنسي اسكي مسا تاجن هبو دم فقاه ابا طلحة سيباش سيبا ابو طلحة ba ƙara isinhu bai na sai ce raba shi tsakanin mutane wannan hadisin yana nuna mana wato muhimmancin idan za a yi maka aski ka gaya wa zamin ya fara aski maka ɗagin kanka na dama haka nan wannan hadisin yana nuna mana wato fifikon abu ɗalha wato yana da matsayi a gun annabi sallallahu alaihi wasallam shine mijin ummu sulaiman ummu sulaiman kuma ita ce a wato mahaifiyar anas dan malik kuma shi wannan abu ɗalha din nan shine wanda ya tona kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya tona kabarin da aka sanya jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan hadisin har ila yana nuna mana wato muhimmancin neman albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi an yi masa aski da aka yi masa aski ya kira sahabinsa Abu Dalha ya bashi gashin yace masa ya rarraba wa mutane to kaga wannan yana nuna mana wato muhimmancin neman albarka da a ce ba a ne a nafi wasu billah kamar yadda wani wani zindiki yake faɗa yake cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallam bai da albarka wal iyazu billah can a bakinsa Allah ya kiyaye eh to kaga da a ce haka ne da wancan yake faɗa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai ba ba zai ba da gashin sa ga sahabbai yace a rarraba ba to kaga wannan yana nuna mana wancan mutumin da ya faɗi wancan mummunar maganar ƙarya yake ƙarya yake Allah ya nisanta shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi shine ma tushen albarka duk wani mai albarka a jikin taka ya samu sahabbansa yana nuna musu su nemi albarkarsa tunda gashi ya nuna musu a gashin kansa ya nuna musu cewa su su karɓa su rarraba tsakaninsu kuma wannan gashin na wajen abu ɗalha ɗin wato akwai sahabi khalid bin walid ya zo ya samu abu ɗalha ya ce ina so ka bani gashin annabi sallallahu alaihi wasallam amma wajen goshin sa nake so ka ban na wajen goshin abu ɗalha ya kawo ya bashi khalid bin walid sai buɗe sai ɗauko hulansa ya jera wannan gashin na annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki sannan ya dora wannan hular a kansa sannan ya sanya kwalkwalinsa wato hular yaki saboda sirrin wannan gashin na adam sallallahu alaihi wasallam wato Khalid bin Walid in rundunar kafirai ta kai sahu 100 in sun kai sahu 1000 ya dauki takobi ya rike sai ya karge su daga na farkon su har na karshen su baya tsoron kafirai komai yawan su haka nan kuma duk yakin da aka je da shi sai ya ci nasara akan kafira wata rana an je wani yaki da shi har an gama yakin an yi irin kare jini biri jini din a musulman sun guji kafiran ma an yi musu gina-gina ana ganin kamar an gama faris ya ce ai a sake shiri a koma aka sake shiri aka koma yaƙi har sai da wasu masu kai shahada shi ne sai wani daga cin sabai yake tuhumarsa ya ce me yasa za ka sa a koma wajen yaƙi bayan gashi an ƙare yaƙi gashi har ka sa wasu yin shahada sai ce ai abin da ya janyo haka ya ce akwai hulata wata a cikinta akwai gashin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na duba ne ban ganta ba to ashe tana can a sansanin kafiran dan haka nace lalle a saki ci gaba da yaki har sai da muka je muka kora su na ga wannan hular dauko ta saboda ina kishin a ce kafiri ya taba gashin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sannan irin wannan tsilan gashin dai akwai shi a wajen wato ummu sulaimin mahaifiyar shi anas bin malik matar abu dan hadin ta kasance idan wani bai da lafiya a nan garin madina ko ma wane ne akan aika da ruwa a cikin tasa idan ta tsoma wannan gashin na annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ruwan shikenan sai a je a sha duk ciwon da ke tare da mutum sai mutum ya warke nan take saboda albarkacin gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan hadisi ne ingantacce imamu muslim ma ya ruwaito shi haka nan akwai shi a cikin dalailin nubuwa na abu nu'aym al-asfahani a da yake muna da ɗan sauran lokaci za mu shiga cikin babu tasmiya fi awwalihi wal hamdu fi akhirih wato wannan kitabu adabi wannan bangare ne wanda zai mana bayani akan ladubban cin abinci babu tasmiyati fi awwalihi wal hamdu fi akhirih wannan babu zai ga mana muhimmancin yin bismillah a farkon cin abinci da kuma faɗar alhamdulillah in mutum ya ƙare cin abinci ko sha an umar bin abi salama radiyallahu anhu ma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sammi allah wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika mutafaqun alayh wannan hadisin an karɓo shi daga agolan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sayyidina Umar dan abu salama sai na umar dan abu salama wato mahaifinsa abu salama ya rasu sai mahaifiyarsa ummu salama sai ta kaba bayan ta kare ta kaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta sunanta hindu bintu abi umayya ana mata inkiya da ummu salama kuma tana daga cikin sahabbai mata annabi sallallahu alaihi wasallam masu ilimi ko kuma mafiya ilimi lokacin da wancan mijin nata na farko ya rasu sai ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajini fi musibati hadhihi wa abdini khairan minha wato ta yi istirjai saboda ta tuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya gaya musu cewa duk wani muminin babu wata musiba da za su samu mumini ya faɗi wannan addu'ar face sai Allah ya canza masa da abin da ya fi wannan ɗin alkhairi da haka rubutun da mijin naka ya rasu sai ta faɗi wannan addu'ar sannan sai take tunanin to shin wani zuwa za ta samu wanda ya kai mijinta alkhairi domin mijinta abu salama mutum ne mai imani mutum ne karimi kuma yana santa yana girmama ta sun yi zaman lafiya da shi saboda haka tana nan ko bayan ta ƙare ta kaba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiko a gaya mata yana santa sai ta ce to a gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ita ba tana da shekaru da yawa ita ba yarinya ba ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam a gaya yace a gaya mata ajin da haka dai shi ya girme ta sai ta sake turowa da tace a gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ita ba tana da kishi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a gaya mata zai mata addu'a Allah ya yi mata kishi to da haka sai mata addu'a Allah ya yi mata kishin kuma ya aure ta to wannan a cikin ƴaƴa da ta zo da su agola akwai wanda ake kiransa Umar dan Abu Salama ya kasance wata rana yana cin abinci a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kasance yana yin irin abin da Hausa yake cewa hannu baka hannu ƙarya hannu baka hannu ƙarya da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ya ga haka sai ya kira shi yace masa samillah idan zaka fara cin abinci ka kira sunan Allah wato ka ce bismillah wa kul bi yaminika sannan ka ci abinci da hannunka na dama wa kul mimma yalika sannan ka rika cin abin da ke gabanka wato karka ci gaban wani mutafakun alayhi hadisi ne da aka haɗa kansa bukhari da muslim sun ruwaito shi a cikin wannan hadisin akwai faɗar muhimmancin yin bismillah yayin fara cin abinci da kuma muhimmancin cin abinci da hannun dama sannan da kuma mutum zai ci abinci ya ci ta gabansa kada mutum ya rika tsallake wani aisha ta rabi allahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan akala ahadukum falyadhkur isma allah falyadhkur isma allah ta'ala fa inna siya أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره وانا حديث عن كالعشد عن عائشة والمؤمنين الله قال متى يداتتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زعل إرادة متى الله سبحانه وتعالى يتي إذا أخل أحدكم إذا أنفذ يتي أبنتي فليذكر اسم الله تعالى كيف أنبتتنا الله متى فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله idan ku ya manta ya ambaci sunan Allah a farkon cin abincin bal ya kul sai mutum ya ce bismillah awwalahu wa akhiru mutum ya ce da sunan Allah farkon farkon sa da karshen sa to wannan hakika wato wannan zikirin yana da fa'ida sosai domin duk lokacin da kace bismillah kafin ka fara cin abinci to shedan ba zai ci tare da kai ba amma an kace in baka manta baka faɗa ba to shedan yakan zo ya ci tare da kai amma idan ka ce idan ka tuno daga baya ka ce bismillah awwalahu wa akhirahu to shi shedan din in ma ya fara ci da kai wanda ya ci din ma sai ya harar da shi eh musamman ma mutanen da ke fama da masul jinni wato shafar aljanu aljanun da ke jikin su yakan so ya rika cin abinci tare da su kuma yakan so ya rika mantar da su yin bismillah a farkon cin abinci to mutum in ya manta bai yi bismillah a farko ba ko da a ƙarshen cin abincin ko a tsakiya mutum ya tuno sai ce bismillahi awwalahu wa akhirahu don ka faɗa haka shedanin da ke jikin ka din zai kamu da wani irin mummunan zazzabi har sai ya harar da abin da abin da ya riga ya ci din sai ya harar da shi hadisi ne ingantacce imam abu dawud da tirmidhi suka rawaito shi to wannan dai shine a fa'idar da ke cikin hadisi wa an jabir radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر, فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لأصحابه لا مبيت لكم ولا أشاء وإذا دخل فلم يذكر اسم فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال أدركتم أدركتم المبيت والعشاء كيف تشفت عند الأنفس يا من أخرتم حديث عن صلى الله عليه وسلم كنا من الصوت أرنانكم wannan hadisin an karɓar da kai na jabir Allah ya dade shi yace na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza dakhala ar-rajulu baytahu idan mutum ya shigo gidansa fa zakara Allah ta'ala inda dukulihi sai ya ambaci sunan Allah a yayin shigar sa gida wanda ta'ami da kuma yayin cin abincin sa qala shaytanu li ashabi sai shaytan ya gaya wa abokansa la mabita lakum wala asha'a babu ku samu makwanci ba kuma ku samu abinci ba wato lokacin da mutum ya zo shiga gida mutum ya dawo daga kasuwa ko daga wajen aiki ko daga gona ko daga masallaci idan yanzu zai shiga gida shaidan yana biyo shi a baya tare da wasu gungun shaidanu idan mutum ya zo shiga gida ya ambaci sunan Allah wato mutum ya ce bismillah wa rajna bismillah kharajna wa Allah rabbina tawakkalna zai ce bismillah kharajna da sunan Allah muka fita bismillah wa rajna kuma da sunan Allah za mu shiga wa ala Allah rabbina tawakkalna kuma mun da Allah ubangijinmu muka dogara don mutum ya faɗi wannan shaidan sai ya ce wa abokansa ai ba mu samu wajen kwana ba sai su biyo mutum dai da niyyar in yanzu cin abinci za su taru da shi kuma idan yanzu cin abinci ya ce bismillah sannan ya fara cin abinci da sai shaidan ɗin ya juya ya gaya wa sauran abokansa ba mu samu wajen kwana ba kuma ba mu samu abinci ba wai za da kala falam yazkurin la ta'ala inda da kulihi idan kuma mutum ya zo shiga gidansa bai ambaci sunan Allah ba yayin shigarsa kala shaidan sai shaidan ya ce a ziraktumul mabita sai ya ji a sanar shaidanu kun samu makwanci wa zalam yaskurullah ta'ala inda ta'amihi yayin da kuma mutum ya zo cin abinci in bai ambaci Allah ba kala sai shaidan ya ce a ziraktumul mabita wal asha kun samu wajen kwana kuma kun sami abinci kun samu wajen cin abinci a cikin wannan hadisin wato imam muslim ne ya ruwaito shi a cikin hadisin akwai fadar muhimmancin jin zikirin Allah ta'ala kuma cewa zikirin Allah yana koran shaitan haka nan hadisin yana nuna mana cewa shi shaitan yana yin musharaka tare dan adam a cikin dukkan abin da dan adam ke yi وعن هزيفة رضي الله عنه قال كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع, فيضع يده وإنا حضرنا معه مرة طعاما فدعت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستهل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه ألا يذكر اسم الله تعالى عليه وإنه جاء بهذه الجارية ليستهل بها فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي بهذا الأعرابية بهذا الأعرابي ليستهل به فأخذت بيده والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديه يديهما ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل رواه مسلم وانا حديث أكل أشدق صحابين دا أكي كرام شي واتو أكي مسا كراري دا صاحب السر رسول الله صلى الله عليه وسلم واتو معجي السر عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة سيدنا حزيفة بن اليمان النبي صلى الله عليه وسلم يخدم شي واتو ينا سرد حزيفة أبو بوانا سري وانا بايا جاء سرن صحابين شي وانا صحابين حزيفة annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa sunayen munafikai har ma ya kasance idan an yi a zamanin halifancin sayyidina Umar idan wato aka zo za a sallaci gawa annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar yakan tambaya ce Huzaifa yana nan nan ce eh Huzaifa yana nan to shikenan annabi sayyidina Umar sai ya wuce ya sallaci mutum amma idan sayyidina Umar ya tambaya Huzaifa ya zo gun janazan nan a wace a huzaifa bai zo ba yana umar yakan ƙi sallatar mutum saboda shi huzaifa ya san dukkanin munafukai waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe su to har ma wata rana shi sai na umar ne je ya samu huzaifa yake ce masa dan Allah ka gaya min shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya maka hadda ni yace a'a bai gaya min hadda kai ba to sai an ce an ce bai gaya min haka sannan sai sai na umar haka nan sai kwanta sai na huzaifa Allah ya dade shi yace kunna idan hadarna ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da'aman yace mun kasance idan mun halarci wajen cin abinci tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lam nada aidina hatta yabda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har sai an ba ma sanya hannunmu a cikin abinci har sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara ci ko ya ba ya da har sai ya sanya hannunsa wai na hadarna ma an gumar san da'aman yace wata rana mun zo wajen cin abinci tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a jariyatun ka ana hadin fa'o ne ce can ce ga wata baiwa ta taho a guje kamar wadda aka koro ta ka za haɓar ita za a yi da ha fiɗa sai ta taho kamar za ta sanya hannunta a cikin abincin ta kaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su yadi ha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya riƙe hannun nata kuma za a arabiyun can sai ga wani balaraban ƙauye ka annu ma yurfo shi ma ya taho a guje kamar wanda aka koro shi ta kaza biyadi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya riƙe hannunsa shi ma bai bar shi ya tsoma hannunsa ba فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نبي صلى الله عليه وسلم يجي إن الشيطان يستهل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه yace ai shedan ne yake so ya halata wa kansa wannan abincin ba tare da an ambaci sunan Allah ba a kansa wato shedan ne yake so ya ta abincin ba tare da an ambaci sunan Allah ba wa yana waja'a bi hadhihi al-jariya li yastahilla biha ya ce shedan din ne ya zo da wannan baiwar don ya halatta wa kansa cin abincin fa a kansu biye da sai na riƙe hannunta fa za a bi hadar arabi sai ya sake cin kudowa wannan balaraban ƙauyen da ya sa hillabi don ya halatta wa kansa cin abincin fa a kansu biye da sai shi ma na riƙe hannun nasa wallazi nafsi biye da ya ce ina rantsuwa da ubangijin da numfashi na ke gargashin ikonsa inna ya da wufi yadi ma'ayyadai ma ya ce hakika hannun shedan na camke shi a cikin hannuna tare da hannayen waɗannan mutanen guda biyu sallallahu alaihi wasallam in banda annabi sallallahu alaihi wasallam waye ita ya rike shedan ko annabi Dawud ko annabi Sulaiman alaihi salam bai kama shedan ba amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne wanda ya iya kama shedan da hannunsa wannan hadisin yana nuna mana karfin mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana nuna mana irin yadda wato irin yadda ladabi yake ga shugaban kuna waje tare da wani shugabanku a to ko wani jagoranku kada a kawo abinci kai ka fara ci har sai wannan shugaban ya fara ci don neman albarkar kuma don koyi da sabon annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ila yau wannan hadisi yana koya mana irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da wato karantarwa da kuma kankan da kai wajen koyar da sabon sallallahu alaihi wasallam mun gani dai a nan wannan baiwa da ta zo da kuma shi wannan balaraban ƙauyen annabi sallallahu alaihi wasallam kawai rike hannayensu bai gaya musu wata bakar magana ba eh wa an wa an umayyah ibn makhshin as-sahabi radiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan wa rajulun ya'kulu wa lam yusammi Allah ta'ala حتى لم يبقى من طعامه إلا لقمة إلا لقمة فلما رفعها إلى فيه قال بسم الله أوله وآخره فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ما زال الشيطان يأكل معه فلما ذكر اسم الله استقاع ما في بطنه رواه أبو داود والنسائي وأتوانا حديث عن كالعجل ذا أمية الأمكشين صحاب النبي صلى الله عليه وسلم الله يديد شيئتي kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zaune wa rajulun ya'kulu ga wani mutum shi kuma yana cin abinci falam yusammillah mutumin yana ta cin abinci da yi bismillah ba bai ambaci sunan Allah ba hatta lam yulqa min ta'alihi illa luqmatun har sai da ya zama abincin ya kare saura loma ɗaya tak falamma rafaha ila fihi yayin da ya dauki wannan loma ta karshe zai sa a bakinsa kala sai wannan mutumin yace bismillah awwalahu wa akhirahu yana faɗan wannan fadahikan nabi sallallahu alaihi wasallam sai aka gama zan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi dariya wato yayi murmushi kuma ƙara sanan sai yace ma zala shaytan ya akulu ma'ahu yace wannan mutumin da ya ci abincin nan fa shaytan bai gushe ba yana ci tare da shi tunda bai bai yi bismillah ba shaytan yana ta cin abincin tare da shi fa ma zaka rasulullahi istaqa'a ma fi batnihi yayin da mutumin nan a ƙarshen cin abincin a lomar ƙarshe yace bismillah awwalahu wa akhirahu sai shaytan din ya amayar da abin da ke cikin cikinsa kun ga wannan shine gaskiyar abin da na faɗa ɗazu maganar da na faɗa ɗazu cewa in mutum wato ya manta bai bismillah a farkon cin abinci ma ya ce bismillah awwalahu wa akhirahu in mutum ya faɗa haka shaytan shaytan zai amayar da abin da ke cikin cikin nasa eh wannan hadisi yana nuna mana muhimmancin a ambatan sunan Allah ko da mutum bai fara a farkon bai faɗa ba bai faɗi sunan Allah a farkon cin abincin ba to a tsakiyar cin abincin ko a ƙarshe idan mutum ya faɗi sunan Allah shedan yakan kamu da jinya har sai ya amayar da abin da ya riga ya ci ina ganin insha Allah saboda yanayin lokaci anan za mu tsaya sai inda mai tambaya a iya yin tambaya inda mai tambaya guda ɗaya ko biyu a yin tambaya akwai tambaya na? yana na na a ke gaskiya yana tambaya akan maganar sallar tarawih shin wani sun ce za a iya yin raka a hurhudu a yi sallama wasu kuma suka ce a sai dai a yi raka a biyu a yi sallama ya to waɗanda suka ce raka'a biyu a sallama din nan wadda sun fi daidai da sunna saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi sayyidina Abdullahi dan Umar yace salatul layli masna masna wace sallar dare raka'a biyu ake raka'a biyu a sallama raka'a biyu a sallama ita ma kuwa a sallar tarawih a sallar dare ce saboda haka abin da ya fi daidai da sunna shine din raka'a biyu a sallama wallahu a'lam na'am na'am نعم na mai su tambaya ta za ta bayani a kan shirin bayan mutum ya yi sallar shafa'i da wuturi tare da liman shin zai iya tashi cikin dare ya yi wasu na farfina ko kuma zai ba zai iya yi wannan matsala ce mai faɗi sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam sun rabu kashi biyu akan wannan matsalar akwai waɗanda suke ganin cewa tun da ka riga ka rufe sallarka da wutiri to idan ka tashi da daddare za ka ƙara yin wasu nafar gurin da sai ka ƙara yin wata raka'a ɗaya za ta zama kamar ita ce cikon wancan wutirin naka ta mai da shi eh ta mai da shi a bayan in ka tashi daga baya za ka yi wasu nafar gurin a cikin dare sai ka ƙara yin wata raka'a ɗaya da za ka mai da wancan wutirin naka shi ma ya zama shafa'i kenan yawa eh yawa eh yawa to akwai sahabbai kamar guda hudu ko biyar wanda suka tafi akan wannan ra'ayin a cikin hadisi na Usman bin Affan cewa an kai haka sannan sai ka cigaba da sallolin ga kuma raka'a biyu kai sallama raka'a biyu kai sallama sannan sai ka sake maimaita wuturin wasu sahabban kuma sai suka ce a'a ai akwai hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a yin wuturi biyu a dare daya saboda haka tun da ka riga ka yi wutirin ka kawai ka tashi cikin dare wutirin za a kai kai kai sallaka raka a biyu kai sallama raka a biyu kai sallama shikenan kawai shikenan yayi ba sai ka sake mun wutirin ba kuma hakan yayi wallahi a'ala to no eh na'am eh na'am eh wannan akwai hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam eh kare ku annabi sallallahu alaihi wasallam ce gajar ta huduba da kuma tsawaita karatu yana nuna fiqihun shi mutum ne wato alamar mutum yana da fiqihu shine a ga yana gajar ta hudubar sa yana kuma tsawaita tsawaita karatun sa a sallah yawa saboda haka amma dai abin da ya bi shi kansa karatun mutum ya zama ya takaita shi kada ka tsawaita can kada liman ya rike zama yana karanta kamar a sura mai kamar aya ɗari a cikin asalar a sallar juma'a za a kamar a minti ashirin talatin ba a yi rukuku ba mutum ya karanta kamar sura mai aya goma aya ashirin haka misali aya goma aya ashirin kaga wannan ya yi yadda mutane ba za su shiga wani yanayi ba saboda yanayin rana da kuma zafi da ake da kuma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan ɗayan ku zai limanci mutane to ya rika yin daidai daidai haka kada mutum ya tsawaita sallah saboda a cikin mutanen da kake jagoranta akwai baɗifi wato rarrauna akwai kuma mai ƙaramin shekaru akwai kuma ma'abocin bukata eh wallahu a'lam wanda ya tarar da zaman tahiyya a sallar juma'a to in ya miƙe raka'a hudu zai yi da wanda shi da wanda bai samu juma'ar ba duk ɗaya bai samu juma'a ba in dai iya zaman tahiyya mutum ya samu a sallar juma'a to bai samu juma'a ba in ya miƙe raka'a hudu zai yi kamar azan yawa والله أعلم آه تعلم نعم akwai tambaya ne? ganzu ba? eh niyyar azhar zai yi niyyar azhar zai yi baraikos wallahu alam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملائين الأعلى إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا بينهم بالخيرات رب اغفر ورحمة خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله يا مانا kada ma daga garo alam na wani ya yi ma wani daga garo daga garo alhamdulillah Allah ya bada ladan ya bada ladan ya bada ladan ya bada ladan